kyale su a cikin barnarsu suna nan suna wato bata suna cikin halaka ba su gane ba wa hum fi raibihim yataraddadun ko wa nazarhum fi tughyanihim ya'mahun um wannan yana nuna mana wani abu yana nuna cewa samun duniya ba shine jin dadin lahira ba kuma morewa duniya ba shine cewa ka morewa lahira ba kaɗan ne za su samu mai kyau a duniya kuma su samu mai kyau a lahira su ne ‘yan rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar Allah yake ce ulaika alladhina lahum su'ul azab lalle waɗancan su ne waɗanda suke da mummuna azaba ai lahum ashaddul azabi fi duniya bil qatl suna da mafi tsananin azaba a nan duniya za a kakkashe su wal asri wat tashrid za a ribace su kuma za a kokkore su sun zama ribatattun yaƙi wa hum fil akhirati humul akhsarun a lahira kuma su ne suke cikin waɗanda suka yi hasara khasaratuhum fil akhirah ashaddu min khasaratihim fid dunya hasararsu a lahira wallahi tafi hasararsu a duniya gaba ɗaya saboda limasirihim ila an-naril mu'abbadati wal jahimi wal aghlal Allah zai kora su wuta da za su shiga har abada sannan a daddaure su da sarƙoƙi a sa su cikin wutar jahim ba don komai ba saboda sun karyata Allah sun rungumi duniya sun manta da lahira Allah madaukin sarki ya aibanta waɗannan mutane ba don komai ba saboda irin yadda suka mai da duniya ita ce sama da lahira don uwana ita duniya Allah tabaraka ta'ala ya bayanin ta ita rayuwar duniya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما ita duniya wargi ce duniya wasa ce ba za ka san cewa duniya wargi da wasa ba ne sai ranar da ka mutu ka buɗe idanka ka ganka a cikin kabari ka ga azara a kanka ka ga ƙasa a kanka kaga ganyen nim da darbejiya a kanka kaji ana cewa man rabbuka a lokacin zaka ce yanzu ni ne har na gama duniyar na zo lahira yadda za ku gane duniya wasa ce rudu ce tunda ka san kanka a duniya ake mutuwa kuma ba daina komai ba ana yi yanzu wanda ya mutu ka binne shi shekara ashirin da suka wuce yana can a kwance a cikin rami shi me zai ce akan wannan duniyar ai ta ruɗe shi to da ni da kai haka zamu matukar ba mu aikata aiki mai kyau ba wallahi sai mun zo mun yi da na sani akan rayuwar wannan duniyar kuma duk daɗewan da kai wallahi in ka shiga kabari wallahi za ka gane cewa rayuwarka gajeriya ce ba mai tsawo ba ce daɗewar da kai Allah ya mana afuwa me Allah ya ce mana وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wa innaka lalle kai la tulaqal qur'an ai kai manzon Allah kana karban wannan alqur'ani mai girma wa innaka ya muhammad la tatalaqa hadha alqur'an alazim wa tu'tahu kana karban wannan alqur'ani ana baka shine milladun hakimin daga Ubangiji mai hikima, alimin mai ilimi, abinda ake nufi, min indillahi alhakimu bi tadbiri khalqihi kana karban wannan qur'ani ne daga Allah wanda mai hikima ne akan gudanar da da tsara halittar tasa alalimu bima fi salahihim wa sa'adatihim Allah wanda yake masani dangane da salaha na bayansa da kuma rabautar bayansa. Imam Zamakshari ya ce, هذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص wannan ayar shimfiɗa ne da bayyana bayani saboda yanzu Allah zai fara kawo mana ƙisoshi a cikin wannan suratun naml to shine Allah ya ce masa ka sani wannan Qur'ani ne kake karɓa abun karantawa daga wajen Allah alhakimu mai ilimi al'alimu mai hikima al'alimu mai ilimi wannan yana nuna mana wato hikimomin ubangiji da ilminsa ba zai ƙare ba idan baka gane ba wannan labarin duk da za a kawo maka yanzu daga Allah ne kuma shi ƙur'ani zancen Allah ne wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تنزيل ne daga rabbil alamin ubangijin talikai qur'ani ba maganan bature bane ba maganan balarabe bane ba maganan wani yare bane magana Allah ne shi yasa ya cancanta a girmama shi ya cancanta a fahimce shi ya cancanta a haddace shi a kuma gane shi to bayan Allah ya ce wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim abinda yake tabbatar mana shine malaika jibril yazo yake koya manzon Allah qur'ani daga Allah idan yana koya masa qur'anin sai annabi yana saura sauri sauri ya cafki alqur'ani ya rike shi dan kai ya kubuce masa Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما kada kai gaggawa da wannan alkur'anin ƙoƙarin koyon ka karanta shi daga bakin jibrilu kafin a gama maka wahayinsa kafin a gama karanta maka a'a kar kai gaggawa ka bi hankali ka je ce rabbi ya ubangiji zidni ilman Allah ka ƙara min ilimi malamai suka ce wannan yana nuna duk wanda yake karanta alkur'ani akwai bukatar ya rinka addu'ar wa qur rabbi zidni ilma din mai hadda alkur'ani ya yawaita faɗin wa qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi din mai neman hadda qur'ani ya rinka wa qur rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilimi wanda yake neman ya fahimci alkur'ani ya ce wa qur rabbi zidni ilma da wannan addu'a ce da Allah ya ba annabi ya ce ka rinka cewa Allah ka ƙara min ilimi kuma yana nuna mana babu ilimin da ya fi ilimin alƙur'ani duk wani mai ilimi bai kai mai ilimin ƙur'ani ba duk wani masani bai kai masanin alƙur'ani ba daraja da matsayi a wajen Allah matuƙar ya yi aiki da ilimin da Allah ba shi to sai Allah ya fara ba mu labarin annabin Allah annabin Musa annabin gwagwarmaya zai je ya haɗu da ɗariya zalimin sarki mugun mutum mara kirki fir'auna amma bari ku ji abin da Allah ba da labari kafin nan wasu abubuwa da suka shafe shi a karan kansa me yace
إذ قال موسى لأهله إني آلست نارا سآتيكم إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين
الله تبارك وتعالى يتي إذ قال موسى لأهله كتنا يا محمد يا عند أنا موسى يتي يا لنسى ana nufin matar shi wannan ayar tana nuna mana ashe akan ce wa mutum iyalinsa matarsa iyalin shi don a lokacin baya tare da kowa sai matar shi da haka in aka ce ya iyali to ana nufin ya matarka kenan in ka san baka da mata aka ce ya iyali to ko kai shiru ka ce to alhamdulillah don ka san ba da kai ake ba zaune gari banza ne kai ba kama san me ake ba kwata-kwata ina fata ana fahimta su kuma wanda yake nuna mana cewa idan an ce iyalan annabi ana nufin matan annabi kenan ahlu baitun nabi iyalan gidan annabi matansa sun shiga matansa sun shiga ba wanda zai ce matan annabi ba su shiga ba yayin da Musa ya ce wa iyalinsa ana nufin matansa uzkur ya Muhammad hina qala Musa li ahlihi sai malamin tafsir suka ce ai li zawjatihi yace wa matarsa yace ni na gano wuta na hango wata wuta ya faɗi wannan magana ne lokacin da ya fito daga garin Madayana zai tafi Misra tafiya ne mai nisa kwarai ya baro madayana ya yi zaman shekaru goma yana hidima wa wani dattijo da ya bashi mata kamar yadda za mu zo mu karanta a cikin surfin ƙasas insha Allah ya ce inni uridu an unki haka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل يا باشي yace sadakinta aikin shekara takwas shine sadaki ko kuma ma inda zai cika mai shekara goma to ya kyauta to bayan nan Musa ya yi wannan aiki lokacin mata tana da tsada mata tana da daraja bayan da kuka wulaƙanta mace ba yanzu ko mutum ya ɗauki yarsa ya baka ya ce ka je kai shekara guda kana masa noma a gona ba za ka yi ba cewa za ka yi alaji na haƙura to shi kaga shekara takwas yayi yana yawa da cijin nan hidima kiwon dabbobi ne menene duka sai da ya kara mai ya cika mai goma akan yarinya guda daya to ita ce dai matar da ya taho da ita a cikin dare mai duhu saboda zai koma misra dama abin da ya fito da shi fir'auna ne yake neman sa zai kashe shi wani ya ba shawara cewa ya Musa innal mala'a يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب هرزوا قرشي قال رب نجني من القوم الظالمين يبدو يبتو دقا قسم مصر saboda fir'auna yana neman sa da shi da mutanensa ‘yan fadarsa za su kashe shi ya shawo tafiya mai tsanani ya zo madiyana shine tarar da waɗannan 'yan mata za su ɗibi ruwa ya ɗiban musu ruwa ya taimaka musu suka je suka ce babansu mun ga wani mutum mai gaskiya mai aminci da ka ɗauke shi ma ya maka aiki a gidanka shine aka zo aka ɗauki annan musa aiki yana matsayin annaban allah ya je yana aiki a gidan wani wannan yake nuna cewa ba wani abin aibu ba ne ba abin ƙi ba ne komin matsayinka da girmanka in ka je kana aiki ƙarƙashin wani yana biyan ka, ba matsala ba ne kawai dai abin da ake so ka ci halal amma don ka zama yaron wani a shago ba matsala ba ne yaron wani a ofis ba matsala ba ne yaron wani a kamfani ba matsala ba ne yaron wani a gari wannan duk ba matsala ba ne dama haka rayuwar take abin damuwa shine kana cin halal da ka je ka ci haram ai gwanda ka zama yaron wani din ko zagin ka zai rinka yi yana biyan ka a yafi maka akan ka je ka ci haram da haka nan Musa ya yi yaron wannan dattijo ko dai annabi shu'aibu ne ko wani bawan Allah salihi shekara takwas yana masa hidima ya aura masa yarsa to wannan yarinyar da ya ɗauko ta matar shi kenan malaman taski- tafsir suka ce wa kana fi lailatin mudlimatin barida dare ne mai duhu ga bala'in sanyi suna tafiyar kafa kuma suka bata a hanya dan lokacin ma da suka bata da matar ta tsoro ta sai da jini ya yanke mata kurin ta tabarin jini saboda sun bata a daji tafiya ne mai nisa misra madiyana su suna cikin wannan abin kawai sai ya hango wata wuta ya ƙala musa li ahli inni anastu naran lalle ni na gano wuta absartu kenan wa ra'aitu anastu absartu anastu ra'aitu na gani ga wata wuta can sa'atikum minha bi khabarin zan zo muku da labari dangane da hanya da muka bata yake gaya matar au atikum bi shiyabin qabas ko kuma zan zo muku da wani dusa ne na wuta in an ce shihab qabas ina irin wuta da ake dodana ka samu itace ko kara ko wani abu mai kama wuta sai ka je ka dosani wuta to wannan wutar da zaka dosano ka dauko ta ka taho da ita ka sa wani wuri ka hura ita ce ake cewa shihabin qabas yace la'allakum tastalun ko kwa jidimi shine kalmar wato tastalun anan a abin da yake nufi sun shiga wannan bata suna cikin duhu duk lokacin da ka bata a hanya ka tsorata ka firgita in ka gano wuta kan ba ka dan gano alamar cewa akwai mutane a wurin ba to wannan shine albishir din da Allah ya masa ya ce to tafi tun da kamakan cewa hanya baka gane ina ne ba ga can wata wuta ka je ka zo da iyalinka kabas in an ce kabas ana nufin annaru al-maqbusa min jamrin wa ghairihi annaru al-maqbusa wutar da aka yi kabasinta aka dosano ta daga gawayi gaushi ko ainihin wato inda dai aka dosani dai wuta kawai ko wani makamancin shi sai kalmar tasdalun na yi muku bayani daga isdala yasdali ne ana nufin istadfa'a min albardi jin dumi shine istatla'a ay istalaha ko istala yastali jin dumi kamar yadda wani ya ce annaru fakihatu shita'i faman yurid أكل الفواكه شاتها فليصطلي النار فاكهة الشتاء فمن يريد أكل الفواكه شاتيا فليصطلي معناه يجي يصطلع يصطلع يصطلي يجي دمي أن موسى يتفي ما تسخنا مرنا سنغن وجا تو malamai sun yi saɓani wasu suka ce ba wai wuta ba ne asali haske ne ya gano kamar yadda za mu yi bayani insha Allah au atikum sa'atikum min habi khabarin ko in zo muku da labari ai bi khabarin an tariqi labarin hanya au atikum bi shihabin qabas bi shu'latin muqtabasun minan nar muqtabasatun minan nar لعلكم تصلون فلما جاءها يا عند أن موسى يجي وصل إلى مكان النار كنا yana zuwa wajen wutar sai ya ga wani abu mai ban mamaki mai girman gaske kun san me ya gani wutar sai ya ganta akan bishiya koriya shar wutar ta yi ja a tsakiyar bishiya wuta kuma akan bishiya fa malam bishiya mai ganye a tsakiyarta koriya shari'a ga wuta tana ta tashi ashe ba wutar mutane ba ne sannan kuma ba ta ƙona bishiyar wutar tana ƙara yin ja bishiyar kuma tana ƙara yin kore ƙaruwa wutar take yi ita kuma bishiyar ganyenta yana daɗa falafala yana ƙaruwa yana ɗaga kansa ya kalli wannan wuta shi a nan musa fa'iza nuruha muttasilun bi anani sama sai ya ga hasken nan sai da ya haɗe har ƙarshen sama baya gani ƙarshen wutan ashe ba wuta bane irin ta gawayi ashe ba wuta bane irin ta itace to kai ka taba ganin wuta akan bishiya a tsakiyar bishiya kuma kasan bishiyan bai kama ba sannan kuma ko ganye ɗaya bai ƙone ba amma kuma wutar tana ta ci kuma to Abdullahi dan Abbas yake cewa lam takun naran wa inna ma kanat nuran kaji lam takun naran وإنما وإنما مي نور ba wuta bace haske ne wa innama kanat nuran shi yasa ba wuta ce da da za iya watakila sa riga a kone kowaye ba to amma haske ne inji ibn abbas a wannan kaulin kenan annabi musa ya tsaya muta'ajjiban yana mamaki ya ce Allah mai iko ni ko yau ga wuta amma ba za ta taɓu ba. Yana tsaye yana wannan abun mamaki yana kallo bai kai ƙarshen wuta ba. Nudiya an buri kaman finnari wa man haula. Kawai sai ji an kira shi, mabniyun ne lil maf'ul. Nudiya aka kira shi cewa albarka ta tabbata ga wanda yake cikin wannan wuta wa man haulaha da wanda yake gefen wannan wuta ko ga wanda yake cikin wannan haske da kuma wanda yake kewayen wannan haske ainudiya min janibi turi an kiraye shi ne ta ɓangaren dutsen tur ana ce da shi burikta ya musa kayi albarka ya musa wa burika man haulaka wanda yake gefenka su ne mala'iku su ma sun albarkata kai albarka mala'iku ma albarka kalmar burika a larabci tana nufin takaddasa tsarkaka wa man haulaha da wanda suke gefen wutar malamin tafsiri suka ce mala'iku ne abu ayyan Allah ya masa rahama ya ce wa bad'u بالنداء تبشير لموسى وتأنيس له ومقدمة لمناجاته fara kira da aka yi aka ce ya Musa nudiya da aka kiraye shi wannan kwantan masa da hankali ne da kuma shimfiɗa da ake yi masa za a fara gana da shi Allah ne ashe zai gana da shi a wannan wuri kuma jadirun an yubaraka man fin nari wa man hawalaiha ai ya cancanta tunda wurin Allah aka zo abinda ke cikin wutan da abinda ke kewayen wutan ya zama mai albarka lalle ko ya zama mai albarka tunda babban abu ne ya faru Allah ne zai magana da annabi Musa a wannan wuri idan kun fahimci kissar ashe annabi Musa anan ne Allah yi magana da shi kenan da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi wa annan Musa magana magana lokacin da ya baro madayana da shi da matarsa zai tafi garin misra ya bata a hanya ya hango wannan wuta to yanzu gashi ya zo wannan wuri aka kiraye shi kawai sai dai ji an yi kira an burika burika daga albarakatu ne albarakatu a larabci shine ziyadatul khairi wan nama ƙarin alheri da yaduwar alheri in an ce Allah ya maka albarka to ana nufin Allah ya ƙara maka alheri Allah ya dada haɓaka alheri a tattare da kai shine Allah ya maka albarka burika din kenan Imam Sa'alabi yace larabawa suna cewa barakallahu suna cewa baraka fika suna cewa baraka alaika suna cewa baraka Allahu laka ko baraka laka wannan arba'a lughat ne lugogi ne guda hudu fa burikta mauludan wa burikta nashi'an wa burikta inda shaybi in iz anta ashyabu dubai da suke ta sarrafa kalmar fa burikta mauludan wa burikta nashi'an wa burikta inda shaybi iz anta ashyabu kayi albarka Allah ya maka albarka lokacin da aka haife ka Allah ya maka albarka lokacin da ka taso kana rayuwa cikin samartaka Allah kuma ya albarkaci rayuwarka ko Allah ya albarkace ka lokacin da wato furfura ta kama ka shine fa burikta mawludan wa burikta nashi'an wa burikta inda shaybi iz anta ashyabu to an yi an yi kiran albarka da alheri Allah ya ƙara wa annabi Musa albarka da alheri kenan da ya zo wannan wuri ashe ita matarsa kan ta baro shi akan zai zo ya kawo musu wuta ashe zai gamu da Allah ne tabaraka wa ta'ala kawai sai ji an ce wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai taqaddasa wa tanazzaha rabbul izza Allah ya tsarkaka Allah ya ɗaukaka mai tsarki ne shi ubangijin ɗaukaka al-aliyu sha'ani mai girman sha'ani alladhi la yushbihu shay'un min makhluqatihi ba abin da ya kama da Allah a cikin halitta ta sa ko a zatin sa wala fi sifatihi wala fi af'alihi ko a sifarsa ko kuma a cikin ayyukansa kawai sai ji ya ce an ce ya Musa innahu ana Allahu al-azizul hakim ya Musa ni ni ne Allah subhanallahi kaji daga zuwa gurin daukan wuta sai ji ana cewa ya Musa ni ne Allahu ana Allahu al-qawiyul qadir al-aziz allazi a sarki mabuwayi wanda yake la yuqharu ba a rinjayarsa al-hakim allazi yaf'al kulli shay'in bi hikmatin wa tadbirin ni ne ubangiji mai aikata komai da hikima da tsara shi yanzu dai wannan aya tana nuna mana ga annabi Musa ya zo ya gamu da Allah um a duk cikin annabawan Allah ba wanda Allah ya magana da shi ba shamaki sai annabi Musa shi kuma daraja da girman da Allah ba shi kenan yayi magana da Allah dan Allah ne ya faɗa wa kallama Allah Musa taklima duk masu tawili da kokarin kaucewa su ce a ai wata magana ce ta daban a kaza kawai mu dai qur'ani ya ce yayi magana da annabi Musa haƙiƙanin magana kuma mun yadda Allah yayi magana shi shi yasa ake ce shi kalimullah wanda Allah yayi magana da shi Allah ya bashi wannan matsayi Allah ya bashi wannan dauka shi yasa ko a kiyama an zo neman ceto za a ce da shi ya kai Musa kai ne fa wanda Allah ya magana da kai ka roƙa mana ubangiji ya mana hisabi kowa ya san matsayinsa kowa ya san inda za shi idan Musa ya sha wahala ƙwarai a hannun mutanen shi ya sha wahalar da'awa ya yi aikin kuɗi ya yi ƙodago ya yi aikin wahala ya yi kiwo babu wani annabi cikin annabawan Allah a mayar rayuwarsa sai da aka ruwaito ya yi ciwo hatta manzan Allah sai da ya yi ciwo yanzu ka duba yadda kake ganin mutumin ƙauye fulatani mai riƙe sanda yana shiga daji cikin zafin rana cikin wahala kana ganin su bai da gata kuma kiwo sana'a ce mai daraja tunda annabawan Allah sun yi kiwo kuma bai hana ba mutum don ya sha wahala a rayuwa daga baya kuma ya samu fatahi ya samu buɗi alarma ka karanta inda ba karanta ba mu je يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون
yana tsaye a wannan wuri kawai sai ji an ce nudiya an buri kamar finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin ya musa innahu ana allahul azizul hakim kaga directly Allah ya mai magana yace ya musa ni ne fa Allah al azizul hakim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gaskiya annabi Musa babba ne shi ko ne meye wa Allah Allah ya masa wannan gatan wasu suka ce manfin narin nan wannan hasken da annabi Musa ya hango bai ga ƙarshen sa ba har zuwa ananas sama da ya daga kansa zai ga ƙarshen ina wannan wutar take hasken bai ga ƙarshen sa ba hasken ubangiji ne wa man haulaha mala'iku ne suke kewaye da wurin ai dolarsu Allah yana wurin ga wani bawan Allah mutum Allah ya darasta shi ya kawo shi wannan wuri kuma da kansa ya tafi ya ce wa matarsa gani na inni hanastu naran inni absantu naran la'alla ya'tikum minha bi qabasin aw bi khabar aw ya'tikum bi khabarin ko zo muku da wutar da zan dosana ko zo muku da labarin hanya ashe babbar magana zai gamu da ita bayan Allah ya ce shi shine kawai sai Allah ya fara bashi umarni wa alqiyasak wannan atfu ne ala sabiq wa nudiya an alqi asaka sai aka dada kiransa aka ce wulla sandarka jefa sandarka shine alqi alqa yulqi ne jefa abu ka jefa sandarka don ka ga mu'jiza da karan kanka ka samu ɗaukakewa da wannan mu'jiza sai aka samu aka takaice ba a faɗi cewa ya jefa a nan ba a faɗa ba amma wasu ayoyin an yi bayani falamma ra'aha kenan za mu ce takadirin zancen yayin da ya jefa sandar sai ya ganta ita sandar tahtazzu kalmar tahtazzu a larabci tana nufin tatarraku sai ga sandar tana ta motsi ka annaha jannun kamar yar karamar macijiya irin karamin maciji mai gudu din nan shine jann kun san maciji kala kala ne akwai babba ko akwai kuma dan karami wale wale wale wale wale wale shine jann kawai sai ga sandarsa ta zama ka annaha jannun wato su'banun khafifun sari'ul jaryi dan karamin maciji mai gudu walla mudbiran kawai sai annan Musa ya juya baya ya sheka da gudu walam yu'aqib kowai waye bai ba Imam Tabari a cikin tafsir Tabari ya kawo maganganun malamai fassarar walam yu'aqib da su walla mudbiran ولم يعقب يا جويا بايا ولم يرجع بداو wurin ba inda ya jefa sandar tasa saboda tsoro al-khawf wal-faza Imam Mujahid ma yace walam yu'aqib Musa fa bai dawo wurin nan ba walam yarji Imam Qatada yace lam yu'aqib ana nufin lam yaltafit bai iya waiwaya ba saboda ya tsorata lahiqahuma lahiqa tabu albashari abinda yake gamuwa da dan adam na dabi'a na tsoro ya samu annabi Musa ya ga abun tsoro mai ban mamaki sanda ya zama maciji kuma yana zugawa da gudu shi yasa ma Allah ya ce da shi ya Musa la taqaf ya Musa juyo wala ta khaf karka tsorita innaka bi hadrati kana fa wajena ne dama ba an ce muku wajen Allah ya zo ba Allah ce karka ji tsoro kana wajena ne duk wanda yake nan wajena yana cikin aminci innahu la yakhafu ladayyal mursalun manzannin Allah ba sa jin tsoro fa anta rasulullah ko fa anta rasuli wa rusuli alladhina istafaituhum lin-nubuwati la yakhafuna ghairi kai fa manzona ne duk wani manzona da na zabe shi baya jin tsoron kowa in ba ni ba imam ibn al-jawzi yace nabahu ala anna man amanahu Allah bin nubuwa Allah ya faɗakar da annabi Musa ne cewa duk wanda Allah ya amintar da shi da annabta to lalle ya amintar da shi daga azaba to bai kamata ya ji tsoron wani abu kamar irin maciji ba ma a nan gurin abinda malamai suke faɗa shine ne ɗabi'a ɗan adam ne dama yana tsoro kamar yanzu kai fafaf haka sai ka tsoruta kana zaune yanzu sai ka ga maciji a kusa da kai za ka tsoruta dole ka tsoruta ko da daddare ka fita wani irin gume ka dole ka tsoruta kowa da irin ɗabi'a da Allah ya shi ta jin tsoron wani abu tun da shi anan Musa ɗan adam ne ya yi matsayinsa da annabtansa bai hana ya ji tsoro ba to amma da ya ji tsoron sai Allah ya kwantar mai da hankali ya ce a karka tsoronta ai kana nan waje na ne ni kuma manzanni na ba sa jin tsoro duk wanda ya zo nan gudan ai ya samu aminci ai to idan wannan ya nuna wani abu ba fa jarinta ba ne mutum ya je ta aikata abin da zai firgita shi ko ya firgita mabiyansa ko kuma idan ya ga wani abu da zai tsoratar da shi a matsayinsa na babba ko malami ko mai da'awa a ce ai ya ji tsoro to ai tsoro ɗabi'ar ɗan adam ne kamar za ka ji an ce ai tsoro yake ji kar ka za ya same shi to ai ba laifi ba ne ɗan adam zai iya jin tsoron abin da zai cuce shi ai ya ƙi magana ne don yana jin tsoron za su kashe shi to ai ba laifi ya yi ba a hankalce dama mutum ya kamata ya ji tsoron kar a kashe shi ko ai ya ji tsoron saboda yana jin tsoron sharrinsu ba matsala ba ne tunda ai suna da sharrin ka ji tsoron mai sharri tunda shi ya shirya maka kai baka shirya masa ba da haka ba jarinta ba ne mutum ya je jefa kansa inda zai halaka ko wani ya halakar da shi kuma ba wani abu ba ne in mutum ya ji tsoro ko ana neman sa ya gudu ba wani abun tsoro a ciki ba wani abun aibu suna neman ka za su kashe ka tunda ka ji ana neman ka za a kashe ka sai ka canja wuri ko ba ka bane ka canja hanya duk ba laifi bane mu ba jarinta bane ka je ka jefa kanka gudun halaka tunda ka ga annabi Musa da kansa da ya ga macijiyar nan walla mudbiran wala yu'aqib sai ya juya ka zo zaka taho asubahi ka ji ana biyo ka ana dawo lafiya dawo lafiya ka juya ka gaba kuwa ka tsaya bayan ka ɗanyi ‘yan tafiya aka ce a dawo lafiya a dawo lafiya Allah kiyaye ka waiwaya ka waiwaya ba ka ga kowa ba ka ji wani ce ai ba dawowa to kaga idan ka samu wani sauran kofar gida ka dan makale ka rabe a ciki baka yi laifi ba in kuka ci gaba da tafiya to watakila wani abu ya faru wani ya ce wai wai yana kwance da daddare sai ji ana sulfe a bayan ɗakinsa sulfe fa yace yace yace na shiga uku me kawo turmi gidan da yau can sai ya ji ana daka turmi har da guda yiri ana da gadawa a bayan gidan shi kuma gida ne babban gida mai abin nan babu alaƙar turmi a gidan ma kwata-kwata ya duba ya gaba kuwa wani ya ce shi ba yana jin hira a bayan ɗakinsa yana kwanci sai ji ana ta hira da 'yar budurwa haka da ana hira ya buɗe windo ya leƙa ya gaba komai to tsakani da Allah ka san yadda za ka yi ni dai ba ruwana ka dage da zikiri wataƙila ka yi baƙi ne a gidanka wani ya shiga ɗaki kurum ɗaki ne kawai ba fa kowa a ciki sai ji an zabge shi da mari ɓau to wataƙila wataƙila bai yi addu'a ba ne akwai abubuwa ne a ciki wataƙila wasu aljanu ya shiga musu bai sallama ba yana iya faruwa malam to dan mutum ya ji tsoro a irin wannan ko ka ga wani abin da yake abnormal a wajenka wani ya ce shi sai dai ga in ya fito sai ga kwado yana binsa kwado fa yana ɗab ɗab ɗab in ya kwana sai ya kwana ai ko shi aka yi wallahi ko ya zo ya buge shi da takalmi ba da ni ba ba ni ba ne zan gaya maka wannan ba ba ruwa addu'a ake yi to irin wannan ba dole mutum ya tsorata ba ina buga kuma muku misali ne dan adam in ya ga abin da bai saba gani ba zai iya tsorata to an ce wulla sandarsa walla mudbiran wala yu'aqib ya musa la takhaf innahu la yakhafu ladayya al-mursalun inni kai la yakhafu haka ne ladayya al-mursalun to sai me yace a ƙarshe إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين Allah ya ce ai almursaluna annabawa manzanni zaɓaɓɓu wanda Allah ya aiko su ai ba sa jin tsoro ni a wajena inji Allah to sai ce illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su amma sai dai wanda in zalunci bayan ya zalunci ya canja zaluncin da kyakkyawa bayan mummuna baddala husnan ba'da su ya canja ya yi aiki mai kyau bayan ya yi mummuna to wannan kan fa inni ghafurur rahim lalle ni mai gafara ne mai jin kai azimul magfira mai girman gafara wasi'ur rahmati mai yalwar rahama imam ibn kasir ya ce fihi bushara azima lil bashari wannan ayar akwai bushara mai girma ga mutane wadhalika anna man kana ala amalin sayyi' wanda yake kan mummunan aiki sun ma'akala'a wa raja'a wa taba ibn kasir ya ce sannan ya bar zunubin akala'a wa raja'a ya koma ga Allah ya tuba wa anaba ya ce fa inna Allah ya tuba alaihi lalle Allah mai gafarta masa ne wannan albishir ne kamar da Allah ce wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila amalan saliha thumma ihtada to a nan gurin wannan illa man zalama ɗin ai ana maganan la ya khafu ladayyal mursalu na Allah ya ce manzanni ba sa jin tsoro a wajena to sai kuma ya ce sai dai wanda zalunci sannan baddala husnan ba da su ya canja kyakkyawa baya ya canja da kyakkyawa bayan yayi mummuna to wannan yana nuna manzanni suna zalunci kenan a'a wannan istisna'i ne munqati'i zancen bai da alaka da almursaluna din illa man zalama ana nufin lakin man zalama min sa'irin nasi la min almursalina illa lakin ne lakin tana fitar da zancen banda sai dai kenan an gama maganan manzanni ni la yakhafu ladayya al-mursalun istisna'in munqati mana in qata al-kalam an al-akhar zance na biyun ba a hade yake da wannan ba dan kar wani ya dauka ce to a yanzu da mun manzanni ashe suna yin zalunci a duk wanda ya hau kujerar manzanci ai babu zalunci akan shi dan haka min sa'irin nasi ake nufi la min al-mursalina ba wai cikin manzanni ba Allah ya kare manzanni daga wannan to amma sauran mutane zai iya jin tsoro ya aikata mummuna ya tuba ya gyara aikinsa ya koma aikin kwarai kuma Allah ya ce da shi inni ghafurur rahim albishir ne wannan aya cewa jama'a duk wanda ya aikata zunubi kar ya ji wani damuwa ya daga hannu kawai ce ya Allah na na tuba ka yafe min ko me ka aikata kawai daga hannu kana da Allah ya yafe maka kar wani a bashi tsoro a ce wai ba zai iya tuba ba a ce wuu ka shiga uku wallahi a'a ba a ba a gudan Allah ba kam duk abin da ka yi ka tuba ka sha giya ne ka sha taba ne ka yi zinace-zinace ka yi ɗauke-ɗauke kai ne ɗan wiwi kai ne ɗan wane ne ka yi ɓarna duk abin da ka yi idan ka ji wa'azi kawai ka ce wa Allah ka tuba sauran abubuwan asan yadda za a yi akwai hakoki na ubangiji akwai hakokin mutane Allah zai iya yafe maka hakokinsa na mutanen kuma zai iya biya maka hakkin mutane da yake kanka isa ka aljanna wannan yana nuna mana muhimmancin tuba da istighfari da komawa zuwa ga Allah shi sa manzo Allah ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiru ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kullun rana sai na istighfari guda 100 na tuba kullum annabi sai ya yi guda ɗari kaifa ka tuba ka koma ga Allah mai ɗauke-ɗauke ya daina ya tuba ya koma ga Allah mai zalunci ya daina ya koma ga Allah ya daina azzalimi algungumi macuci maƙetaci mugu ka tuba ka daina zaluntar mutane mai mulki marar tausayi marar jin ƙai ka tuba kana da sauran lokaci talaka marar mutunci mahasadi maƙi mai shegiyar gaba da sharri da gulma da kita fifi da gutsuri tsoma ka tuba ka koma ga Allah wanda baya yin sigifari ya rinka yi daidai lokacin sahur Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun bayan Allah na ƙwarai a daidai lokacin sahur suke astaghfirullah astaghfirullah saboda lokacin mutanen kwarai ne wajen bautawa Allah da tuba zuwa gare shi wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada Allah ce ni mai gafara ne da wanda ya imani ya aikata aiki mai kyau sannan kuma ya shirya bari mu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe muna neman afuwa da rangwamen ubangiji tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh